الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن شدق وطن رمضان هجر ماكي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1444 cikin kaddarawar Allah ga shi za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya mana albarka ya kuma karɓi wannan daga cikin ayyukan mu kyawawa ya kuma sa mana ikhlasi a ciki ya ba mu iko faɗin abin da shine daidai ya kuma nisantar da mu kuskure in mun yi Allah ya gafarta mana yan uwa a irin waɗannan zama mu sani cewa zama ne wanda ake yin shi ba don koyi ba illa don neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala domin muna cikin wata mai albarka wanda shi ne watan da aka sauka da alkur'ani a cikin shi shi sa ake so kenan a raya wurare na ibada da karantar da juna alkur'ani da kuma tarjama shi ko fassara shi da kuma karantar da juna musunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don mu samu yardar Allah Allah ta'ala ka yarda da mu muna dai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda ayar da muka tsaya a kanta jiya ita ce aya ta 120 ne ko wannan aya ta karantar da mu wata akida wanda take cikin zukatan yahudawa da kuma kiristoci na har abadan ba za su taɓa yarda da wani da yake mabiyi ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana kan wannan tafarkin har sai in ya bari ya bi su tunda hatta manzo Allah sallallahu alaihi da kansa aka ce walan tarda ankal yahudu walan nasara har abadan kiristoti da kuma yahuda ba za su taba yarda da kai ba a cikin tsarin da kake kai na aqida ingantacciya da imani na gaske da kuma biyayyar ka zuwa ga Allah har sai in ka bar wannan ka bi tafarkin su wannan aya ha ba za a shafe ta ba har tashin alkiyama kuma wajibi ne ga musulmi ya san haka ya san ba yanda za a iya samu yabo da yabawa da yarda ta gaskiya a tsakanin shi da wa'annan mutane har sai shi ya gusa daga kan tafarkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi nasu muna fata kuma Allah ya tsare mu da haka kuma bayan haka Allah ya ƙara jan hankali da manzalar sallallahu alaihi wasallam cewa idan har ka bi son zuciyarsu wannan ba wai dan shi manzon Allah zai bi san zuciyarsu bane bahaushe yake cewa a tauna tsakowa domin ara ta ji tsoro ne ayoyi da yawa irin waɗannan a cikin alkur'ani mai girma idan ka diba Allah ya zano annabawa daga cikin annabawansa amma sai ce walau asharaku la habita anhu kaga sun tsarkaka ku ne Allah ya kare su ba za su yi shirka ba amma kace da sun yi shirka la habita anhu ma kanu ya'malun ayyukan su da duk an yi watsi da shi hatta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka taimake mi la in asharakata لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين kaga hashin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin jahiliya baya shirka baya shaye shaye baya duk waɗannan abubuwan na datti amma sai Allah ya ce mishi da in ka kuskura kai shirka da aikin ka ya baci to duka menene mu al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam da mu ne ake idan har mu kuskura muka wasan zuciyarsu to babu da wani Allah zai jibinci lamarin mu balle ya taimake mu haka muna fatan Allah ya taimaka mana shine zamu tashi aya ta gaba alladina atainahumul kitaba alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi mhm haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi Mm.
ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ubangiji ta'ala yace alladina atainahumul kitaba sune waɗannan da muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi kuma suke karanta littafin cancantar karanta shi ulaika yu'minuna bihi waɗannan sune wanda suka yi imani da shi al-imam katada yace humul yahudu wan nasara wannan shine magana waɗansu daga cikin malamai irin su Abdurrahman bin Zaid bin Aslama haka Ibn Jarir Tabari Allah ya mishi rahama abin da ya dauka kenan waɗansu daga cikin Yahudawa ne da suke karanta littafin da Allah ya ba su kuma cancantar karantawa kenan ba duka suka zamanto banza ba kenan imamu ah, ɗaya daga cikin magabata shi kuma yake cewa wannan ana nufin ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo cikin wani hadisi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yake cewa yatluna haka tilawatihi shine wa'inda idza marra bi zikril janna idan suna karatun alqur'ani suka tarra inda aka ambaci aljanna ba sa gushewa sai sun tsaya sun yi addu'a Allah ka ba mu aljanna in suka tarra inda aka ambaci wuta za su tsaya su roki Allah Allah ya kare su daga shiga wuta ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ya ga manzon Allah yayi arwala ya kabbara sallah shi ma sai ya zo ya bi shi har sai da ya so yayi mummunan abu aka ce meye mummunan abu yace da yayi kabbaran ni nayi arwala ni ma na zo na kabbara tare da shi bayan ya gama fata sai ya fara karatun suratul baqara yake tayi nayi tsammanin in ya kai aya ta 100 zai yi ruku da ya je ɗarin sai ya wuce nace to sai ya kai 200 kila ya kai 200 sai ya wuce aya da wace suratul bakara 200 da mi da 85 ko da shida ko yace to kila sai ya kai karshen surar ya shafe surar gaba ɗaya kam a raka'a ta farko hallo bai yi ruku'un ba sai da duka ya kama ali imrana yace wallahi har na so yanke sallar tahiyya ta umbashi ya gama da suratul ali imrana kuma ita ma hallo ya dawo kuma mi suratul nisa kaga ashe wajen sura uku wajen izu goma ko goma sha a cikin sura a cikin raka'a guda kuma abin mahallin sharikin idza marra bi ayatil lokacin da ya wuce wata aya da aka ambaci aljanna sai ya tsaya ya roki aljanna a gurin lokacin da ya tarda wata aya da take magana akan neman tsari sai ya nemi tsarin Allah a gurin kuma a haka ya karanta waɗannan a cikin raka'a guda ashe abin nufi a nan gurin mai karatun alkur'ani ana so rika yin shi tare da tadabburi in ka zo ka ga wani guri an ambaci aljanna da yan aljanna sai ka roki Allah ya saka daga ciki takatar da an ambato waɗansu matsiyata lalatattu ba mutanen kirki ba sai ka roki Allah ya tsare ka daga shiga irin waɗannan halayen to waɗanda suke wannan a cikin karatunsu to shine yatlunahu haqqa tilawati suna karanta alqur'ani cancantar karanta shi waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da wayanda aka bai littafi suna karanta cancantar karantawa shine su karanta su fahimci hukuncin kuma su aikata shi kamar da wanda daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun kasance idan muka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukan karanta ayoyi guda goma ne kacal ba za mu wuce ba sai mun haddace su kuma sai mun fahimci hukunta hukuntan da ke cikin su kuma har sai mun ɗabbaka su wannan shine kenan karanta alkur'ani haqqa tilawatihi cancantar karanta shi Allah ya ce ulaika yu'minuna bihi waɗannan su ne wanda suka yi imani da shi Allah ka samu daga cikin su sai Allah ya ce wa man yakfur bihi wanda kuma ya karanta alqur'ani ko kuma ya kafirce alqur'ani idan ka ce malam ko wani dodo ko ana mai kirari yana jin dadi malam ko wani dodo ranar tashin alkiyama wayanda wuta za ta fara karin kumullo da su mutum uku ne daga cikinsu akwai mutum wanda Allah ya bashi sani baya aiki da shi wanda an ce a cikin wuta za a ji wani ƙara wanda yake tada hankalin duk wayanda suke yan wutan ashe kawai da waiwayawa su za su ga wani mutum ne wanda cikin shi ya fashe yana birgima akan kayan hanjinsa da tumbinsa da karan cikinsa idan suka zo suka taya su ga ai malam ne malam ko wanda dodo kenan wanda shi karatun ne kawai ba aiki da ilimi ta ce ya fulan malaka mi ya same ka alamta abirin na bil ma'ruf ba kai ne wanda kake ta mana wa'azi ba kana yi mana umarni da halaye kyawawa da ayyuka na gari ya ce eh shi ne amma ya kasance iya umarni shi bai aikatawa ba kai ne wanda kake hana miyagun ayyuka ba sai ce shi ne in na hana ku ni kuma sai afka kan Allah ya tsare mu to shi yasa Allah ta'ala ce ban yakfur bihi duk waɗanda zai kafircewa alkur'ani mai girma bayan sun fahimce shi sun kuma san gaskiya Allah ya ce fa ulaika humul khasirun waɗannan suna daga cikin masu hasara da tabewa duniya da lahira Allah ya tsare mu sai Allah ya ce ya bani isra'ila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin wattaqu yawman la تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وبنجي تعالى يدعو يكي دي قارة جاء حنكل بني إسرائيل يا النبي يعقوب عليه السلام يا بني إسرائيل يا كو يا إسرائيل wa zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku dai karawa ku dai kara tunawa da ni'imata da ni'imtar da ku ita domin kabila ce wadda ta sami kima da daraja a wajen Allah Allah madaukakin sarki ya girmama ta a cikin karnunuka daban-daban amma kuma suka waye gari su suka fi kowa butulci zuwa ga Allah a da kuma har yanzu Allah ya ba su ilimi ya ba su wayewa har nan yanzu ba idan ka diba su suna tsaye da akan ilimi da kuma abubuwan zai ba su cigaba a cikin rayuwa shi sa idan ka ba yau iran da yahuda suke isra'ila ko ka taba ji wani ƙwararren ɗan balo ɗan isra'ila ko ɗan fina-finai su sun shagaltu ne da abin da zai amfani su kawai a duniyarsu kere-kere tattalin arziki na ekonomi da sauransu saboda mutane da masu kima da daraja allah ya ba su wannan duk wani sakarci akwai lokacin ma da su yahuda suka ce idan mutum ya sanya wa roba iska ya zo kuma yake bugunta ya ɓata lokacin shi akai yana buƙatar ma a ji adiba lahiya shi kila yana da matsalar kwakwalwa saboda ka su wani ba a gaban su wasanni ba shi ne gaban su ba ya za su mallaki duniya ya za su faɗi aji yanzu suna faɗi aji ko ba sa faɗi aji duk wani tattalin arziki na duniya yana hannun su kai mulkin ma idan kana so ka yi sai ka haɗa guwa da su in ba haka ba za ka samu matsala ba wai mulki irin na afirka ba na jakadun turawa wanda jakadu ne ai ba masu mulki ba ne wancan na kololuwal manyan kujeru masu hawa kujerar naƙinin su kansu idan kana so ka zama wani abu sai kana da alaƙa da yahudawa in ba haka ba ko kasa mulkin sai ga baka kai labari in na turab yake kowa ne da sauransu ka gani ko saboda me su kokarin su kullun ya za su iya mallakar duniya ya za su tattara arziki a hannunsu bankuna yau din nasu ne su suke da fada aji duk wani kuɗin ka so ake sai sun amfani da shi sama da yadda za ka amfani da shi shi yasa yan sanar magani yake yanzu tsari na duniya a gurare daban-daban sai ya bi ta hanyar banki to za ka same shi kafin ka same su sun samu me sun samu nasu kaso wannan da ilimi ne ba su da kwakwafanci da wasanni ilimi ne saboda su mutane ne wanda suke da ainihin kokari akan ilimi to shi yasa Allah madaukakin sarki har yanzu yana tuna musu irin wannan ni'imomin da ya ba su a da cikin sa aka fi samun annabawa har yanzu su ne suke da technology da ilimi na duniya gaba daya Allah ya ce ya ku bani Isra'ila ku tuna wannan ni'imar da ni'imtar da ku ita wa anni faddaltukum alal alamin kuma ni ne na fifita ku akan dukkan waɗansu talakai na zamanin ku a wancan zamanin galibi cikin su ne ake samun annabawa kai ka ce a yanzu ma in banda mutumin da yake da imani shine ba sama da shi waladina taqafaqahum yawmal qiyamah waɗanda suka yi tsoron Allah su ne sama da dukkan waɗansu mutane ran tashin alkiyama har ma anan duniya inda karama ku inda Allah Allah ya ta'azzaka ku to duk wani mutumin da ba mai imani ba to yau wa'annan mutanen Allah ya fifita su akan shi dan su suke faɗa aji to shine Allah yake tuna musu wannan ni'imar da ya musu da yace ni na fifita ku akan sauran talikai waɗanda kuka yi zamani da su dan a cikin su ake samun annabawa haka a yanzu cikin su ake samun masu ilimi da kere-kere sai Allah ta'ala ya ce wattaqu yawma واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ubangiji ta lace wattaku yawman ku ji tsoron wani wuni na musamman ku ji tsoron wani wunin da idan ya kasance idan ranar ta zo babu shakka a wannan wunin latin jizi nafsun a nafsun shi'a ba wani mai rai da zai karawa wani dan uwansa mai rai wani abu idan kana jin mutum danginka ne ranar Allah ya yanke dangantaka da ke tsakaninku idan kana jin mutum abokinka ne duk wata abotaka a ran nan ta zama toki yayya sai waɗanda suka gina abotakarsu akan tsoron Allah idan kana jin wannan ɗanka ne ko matarka ce ko mahaifiyarka ne Allah ya gaya mana wannan ranar wuni ne wanda yau mai firul mar'u yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni shine Allah yake tuna mana mu ji tsoron wannan wunin da wani mai rai ba zai karawa wani mai rai wani abu ba domin Allah ya ce yoma wani wuni ne wanda ya firil mar'u min akhihi mutum zai ga dan uwansa na fa uwa ɗaya ba ɗaya amma sai fita guje na'am wa ummihi duk duniya ba wanda ya fi kaunar ka sama da mahaifiyarka kenan bai kamata a ce ka kauna wani ka kauna wani sama da ita ba amma mutum zai ga mahaifiyar shi nan ta tun karo shi amma sai fita a guje ya barta mutum zai ga mahaifin da ya haife shi ya fita a guje ya tsere ya bar inda yake don kar ya same shi kai matarka da kake jin daɗin rayuwa da ita a duniya kana sheri tana sheri kuna kalamai masanyar kalamai masu daɗi ranar tashin alkiyama kana ganin da sai ka tsere ka guje mata Allah maɗaukakin sarki ya ce ‘ya'yan da kake jin daɗin ‘ya'yanka ne kana alfahari da su ranar tashin alkiyama za ka guje musu don mi likulli mari'in minhu kowane ɗaya daga cikin wa'in nan yau ma'izin a wannan wunin a wannan lokacin sha'anin yi guni sha'anin shi ya ishe shi kowa ta kai shi yake yi to shi ne Allah ce ku ji tsoron wannan ranar wanda wani ba zai iya kara ma wani wani abu ba wanda zai iya samu ya cika ya samu ya shiga aljannar shi wala yuqbalu minha adlan rana ce kuma wanda ba ba fansa ba beli yanzu yau a duniya duk laifin da ka tafka za a iya belinka za a iya belinka ila yan kungiyar kare haƙƙin na adam su je su su ce su dole sai an yi belin ka in ba ka dama belin su suna ne sai su dauke ka musamman ma yankai ma wancan tirin dan abin nan ne sai ka sun ce nasu ne kai za su je su hudo ka in ba ka da beli haka idan kai ka yi laifi kana da waɗansu wayanda suke faɗa a jiya ƙasar kira kawai za a yi a ce wannan a sake shi kuma wallahi dole a sake ka sai dai shari'ar aya a gaba amma ta zai a sake shi kuma nan ba za a kwana ba wani yake babu labari wani fa fatocin kwaya fa yi aika mashi da kwaya dumu-dumu ya fito da yadda daga makwacin kasa aka zo aka riye shi amma kafin a kai shi jistu ko kwasariya aka turo jami'an tsaro daga wani gari mai nisa aka zo aka ce an ce a bado shi za a kai can sama ana ɗauke shi kuma aka ce ina da gidanka ya gwada gidan shi aka je aka sauke shi an gane kawai an kare bai wuce shekara biyu aka yi wannan ka gani jami'an tsoro aka turo daga can kololuwal ai kusa ina ne ko asima daga can sama kamar ya yi gagarumin laifin da sai an kai can kawai aka ce a bado shi kawai da aka yi kwana aka sha kwana aka ce kai wa ina da gidan naka ya ce unguwa ka rare kawai aka je ci aka sauke shi duniya kenan to wannan ne babu lahira ba wanda isa ya fanso ka yasa idza da baqaitaka Allah fala takubshi abada wallahi rabbi akwa ya shigo Allah in damke ka wallahi ba za ka kubshi ba shi yasa ka tuna wannan ranar da ba za iya fanso ka ba ko ayi belin ka wala tanfa'u shafa'atun babu kuma wani ceton mai ceto wanda zai iya amfanin ka ya ceto ka illa min ba da ayyadun Allahu liman ya sha'u sai dai bayan Allah ya ba da uzuni ga wanda ya so a ceta din kuma wanda ya yarda da shi shi ma ba kowa ba wayar raza haka ceto da ake ce akwai shi ba wai kawai haka gaba gadi zai je ceto ka ba sai Allah ba da uzuni a ceto ka din haka aran ma kenan sai kare miyar rawa ya dalo ba karka zana kada Allah ba mu ceton annabi kullun yau annabi idan ba ba da uzuni ya cece ka an sai da uzurin Allah ne da haka ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya yi karatun tanutsu yawa kansa tagwamaci ya yi ayyuka na alheri kafin ya sadu zuwa ga ubangijinsa amma in ka bari rayuwarka ta lalace ta tambaɗe ka koma zuwa ga Allah to ka shiga wani halin da sai a ce Allah ya sauke sai Allah ya ce kuma walahum yunsarun lalle su kafirai da mushrikai da munafikai a wannan ranar babu wani wanda zai taimake su daga azabar Allah Allah ya kare mu sai Allah ya ce wa idhibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وبنجي تعالى ce wa izbtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun lalle ka tuna ya muhammad ka ambata wa mutane yayin da muka jarrabi annabi ibrahim kalin rahman da waɗansu kalmomi wanda kuma kalmomin ya cika su malamai sun yi fassara daban-daban wasu ka ce waɗansu kalmomin nan su ne waɗansu abubuwa guda goma guda biyar a kan mutum guda biyar a gangan jikin mutum wanda suke a kan mutum sunami idan ya zo arwalla na daga cikin ibada wanda aka jarabe shi aka ce kirkiro wani abu da za a bauta ma Allah da shi shine irin su kurkura baki shaka ruwa facewa nawa baka samu da kuma shafar kai ko dawo da shafar kai wanda suke gangan jiki akwai yanki akai fa akwai aske gashin hamata akwai mi akwai yin sallatu nawa baka samu akwai aske gashin gaba waɗansu malamai su ne aka ce kalmatin da aka zarba na ibrahim da su ya cika su wannan su ne waɗansu malamai kuma suka kawo ɗansu abubuwa daban-daban malaman tausiri dai sun kawo bayanai allah maɗaukakin sarki ya jarraba annabi ibrahim da waɗansu abubuwa kuma ya cika su waɗansu malamai suka ce a akwai jarrabawa daban-daban a cikin alkur'ani da allah ya kawo wa annabi ibrahim waɗannan jarabawan su ne wanda allah jarabe shi da su daga cikinsu kaga an yi wa annabi ibrahim kallon rahman irin jarrabawa da ba taɓa wa kowa ba kan ɗansa wata jarrabawa ce mafarki kawai ya yi fa an ce yanka ɗansa ya kuma sake mafarkin na biyu kuma ɗan yana cikin bukata lokacin yana da ƙaramcin jama'a masu agaza mashi yana cikin bukatar dan shi yasa ma Allah da tashi magana sai ce falan ma balaga ma husaya sai lokacin dan shi kai balaga ma husaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni in sha Allahu min as sabirin ka suranta abin yana bukatar da aka ba shi kuma da sai da lokacin dan ya kai ya taimake shi dauko mun wannan ya dauko masa je ka yi mun cefa ne ya je ya masa je ka dauko mun ruwa ya je ya ka masa ruwa lokacin da ya kai falan ma balaga ma husaya lokacin da ya kai yin aiki tare da shi da agaza masa ai da ya fi dadi a wannan lokacin da kai da kake diya akan shi ya ga wannan ya ce ba ka da doki ba ka da jaki ba ka da belo in za ka tafi sai ya ce ba masu yamma mota kuma dole ka ce mai to kuma shi ne gaske yake ka san mai mota din ko ce sayo min jirgi saboda yana jirgi shi ba shi komai zai iya yi ka gani amma idan ya girma fa lokacin kai da kake amfanuwa da shi yana agaza maka to sai lokacin da ya kai ya agaza mishi kawai sai ya gani a cikin mafarki an ce ya yanka shi yayi na daya yayi na biyu na uku mafarki annaba kuma gaskiya ne sai lokacin nan kawai sai ya kira dan lokacin da dan ya zo sai ya ce wa ɗan ta hanyar shawara inni a rafin manami ni na gani a cikin mafarki an nuna mini ina yanka ka amma abinda nake so da kai ba umarni ne na baka ba kawai kwanta a yanka ka yanzu fanzir ma za tara ka je ka yi tunani ka yi shawara kai me kake gari ya za'i in kai da saka ce ba matsa yanzu ko daga nan sai ta barada mai sauƙin kenan wani kuma sai ce to ba matsa yanzu sai je ciro mai kwamfikason ko je ya gaya wa yan durwa de lom ko da da zumfan ko su zo su kama ya dauki baban shi ya ce zai yanka shi wani kuma zai iya zuwa ma ya ce to shi ke zai zuba ya kamata a kashe bishiya tiri take kuka ba ina da ake ce sunan gurin can ya samu tabuwa a je a yi mishi allurori saboda ya ce zai yanka shi ya gani ko amma shi ne ke ɗa ne cikakken ɗa mai ɗa'a ga Allah da manzan da Allah ya aiko a lokacin shi ne annabi ibrahim kazar rahman sai ya ce ai wata shawara zan yi ya abba ya kai baba na ifa alba tumar ai wannan mawarkin umarni ne Allah ya maka ka aikata abin da aka umarne ki da shi wallahi zaka same ni in Allah ya so ina mai hakuri a wajen yankan da zaka muni kai yankan ya ne ai kanka za a yi hukar abin ya yi nauyi ce ko wallahi da guri kaza zan kai dole a kyale ka ko yanka fa amma ya ce kawai baka zartar da abin da aka wallahi zaka same ni ina mai hakuri malamai sun ka bayani akan abin da ya faru a lokacin yanka amma kaga sai da ya sallama za a yanka shin don Allah ya tabbatar da jarabawa ta kai ƙarshe ka Allah gwani da in ya tashi jaraba ka wallahi Allah dai ba mu ikon cin jaraba
falamma aslama wa tallahu lil jabin ubangiji ta Allah ya ce yayin da suka sallama shi uban ya sallama kawai yanka ɗan zai ai kaga ba karamar jaraba bace ko shi ma ɗan ya sallama za a yanka shi uwar ma ta sallama shi ne Allah ta falamma aslama yayin da suka sallama kuma wa tallahu lil jabin kuma sai ya kada shi a gefen shi na dama وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين a lokacin da ya sallama kin Allah ya gane da gaske yake ya sallama shi ma dan ya sallama kawai sai aka kira annabi aka ce ya Ibrahim Allah ce sai muka kira shi wanadainahu an ya Ibrahim muka ce ai ka gaskanta mafarkin naka yanzu ba magana yanka aiki ba amma malamai suka cewa sai da haiwa su karfi ya yanka ya yanka fa ta kasa yankawa ya je ya kara wasa ta ya zo ci gaba da dadirawa ta kasa yankawa domin allan da ya halicci wukar ya halicci kai bai ba ta uzurin ta yankawa lokacin da ya kara wasa ta ya ce bismillahi ya ja shi yana tunanin dan ya yanka ashe an janye dan an kawo wani rago daga aljanna shi da Allah ya ce wa fadainahu bi zibhin azan sai muka fanshe shi da wani abin yanka mai girma wana da nahu an ya ibrahim shi ko muka kira shi muka ce ya ibrahim kwantar da hankalinka ai ka cika alƙawarinka ya rista daga ta ru'uya to wannan abin da Allah ya saka wa annabi ibrahim da ɗan shi sakamakon sallamawa akan jarabawa haka Allah ya ce wa kazalika mi wa kadhalika nunjil mu'minin ba haka bane wa kadhalika najzil muhsinin to haka Allah yake saka duk wani mai kyautata alaka shi da ubangiji duk wata jarabawa da ka shiga sai Allah ya kama ka mafita Allah ya kawo mana mafita to wasu malamai suka ce ɗaya kenan irin wannan suna da yawa fa da daga cikin jarabawa wata rana baban shi ya ce mai ka shirya mu je mu inda ake bautar gumaka ka gani kai ma yaro in ka ga abin da ake ai zaka yarda ya ce mu je ya je ya ga yadda ake faduwa ana bautar gumaka ana musu sujada ana ba su matsayin da ba nasu ba ana kawo musu abinci ana shawa musu turare nan gudun sai gira ta kama shi kishi na bautar Allah shi kaɗai su kuma suna bautar gumaka bayan sun kare hargowarsu suka tafi shi kuma sai ya tsaye me yasa ba za ka je baka yace a inni sakim ni ba na jin daɗi a hausa yankin ce baka jin daɗi baka da me baka da lafiya me yasa zuciya ta kama da rashin lafiyar kishin ana bautar wani ba Allah ba wani ba karamar jarba bace gaban shi gashi ana bauta gumaka ana ba su haƙƙin da ba nasu ba saboda ka sai ya kamu da rashin lafiya a zuciyar shi na damuwa shi yasa yace inni sakim lokacin sun tafi shikenan fatawallaw anhu mudbirin faraga ila alihatihim faqala ala yanzu su ranta abin wannan ya aja gumkin shi abinci mai kyau wancan ya aja gumkin shi abin sha wancan ya lokacin da suka juya ba suka dai sai ya je ya dauko abincin ya matsa kusan gunkin fa karabo ne ko sai ya matsa kusan gunkin ta to shi mana kai alata ko ba za ka ci ba me kai ya aje maka wani yayi sanwa mai kyau mai dadi ya ka gumki wani ya ka gumkin shi zuma wani ya ka gumkin shi farfesu sai ya ƙara matsawa kusan gunki ya ce alata ko to ka ci mana ba za ka ci ba malakum la tantiqu sai ya ce wanda yasa duk ba ku magana gumaka an aje muku abinci da abin sha ba wanda ya ci a cikin ku malakum la tantiqun mai yasa ba kwa yin magana faraga alaihim darban bil yamin ai wallahi sai da ciga tari ko diga ya fara saran su yana garagaraga da su yana bakwa ci bakwa cha bakwa magana bakwa kaza amma azo ana bauta muku ana kaza ya ta ashe wasu tsaffi sun ji shi lokacin da yake wannan maganganu su ma irin wanda suke da rauni ne an taɓa an bar su a baya ba su ga dai lokacin da ya aikata ayyukan gaba ɗaya ba suna ɗan kwakwanto amma dai sun ji yana aibata gumakan akwai alamar shi zai aikata wannan aikin shi yasa sai ya karkata zuwa ga darban bilyamin yake sare su da hannunsa na dama yake ragaraga da su sai da ya ragaraga da gumakan sai ya ɗauko gatan sai ya ratayawa a ɗaya daga cikin gumkin ya kyale shi babban eh sai to shikenan yanzu idan sun zo ma da me za su ce sai ya ce mi فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم kaga duk إليه gunkin da ke nan gurin sai da ya bai da shi ya zama juzazan ya zama kututture ya sa idan aka samu eh, itaciya aka sare kanta aka sare reshinanta ta zo mi juzazan ta zama kututture kenan duk yayi kace kace da su yayi kace kace da su ya gugundule su illa kabirallah sai dai wani babba daga cikin manyan gumaka ya ce mai yiwa in suka zo dai gurin babban za su fara zuwa to bari in kyale babban sai kaga tarin ya rataya wa babban sai ya yi gaba shi kenan sai me ya faru yanzu قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن ai suna الظالمين dawowa suka tara gumakansu an yi kace-kace da su sai a a a a a man fa'ala haza bi alihatana duk wanda ya aikata wannan aika aika da gumakanmu ai ya zalunci kai ai gumaka sa bai kohi ai sa kashe shi man fa'ala haza bi alihatana waye ya aikata wannan aika aikan ta'addanci ga gumakanmu ka wanda yana daga cikin wanda sun zalunci kansu ai gumaka ba sabar shi ba shi yasa wanda yake da aqida bai tsoron gumki ko kun manta da 'yan taliban shekarar da suka rushe gumaka an taru a kansu an yi taɓa gangano amma sai su zo kawai su sa katafila gumkin da wajen shekarar shi dubu biyu a yi kata-kata da kawai shawo gemu su ce allahu akabar la ilaha illallah duk duniya ta da kansu amma su musu ɗaga ƙafa ba saboda ba sa tsoron gumkin kaga a lokacin da ya haka nan suka ce man fa'ala hadha bi aliyatina innahu la min zalimin to akwai waɗansu dattijawa da suka je yana maganganu sai suka ce mi قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ka gani ko إبراهيم kenan kaga su bai bai yi wannan bannan a gaban su ba abin da suke kira banna amma sun ji yana maganganu kalu suka ce su wa'annan tsofaffi sami na fata mun ji wani matashi matasa ku kama addinin Allah kaga Allah yana yaban matasa amma na kirki ba mashaya shisha ba wallahi gaskiya wani ce gaskiya ne gaskiya ne da san shisha wallahi ba ne za kai duk wanda ya ga zama shugaban kasa a yanzu wallahi da lokacin da yake kamar ka ya tsaya shan shisha da bai zama wannan matsayin ba wallahi haka ne duk wanda ga an mai gubanar a yanzu ta bangaren gwamnati ko da a ce lokacin yana matashi ya tsaya ba shi da aiki sai shan shisha sai a taru a kan wayan na wajen mutum biyar me ake mani me su rushe wani sai lido sai zuwa fikirin a yi an turuwa an kat an san da irin wannan yi wallahi da bai samu wannan matsayin ba balle limamin ungoku da ya tsaya shan shisha da irin aikin banza nan ashe duk wanda kaga kalkal ne yanzu a dadin bai tsaya wannan aikin da kake mana banza sai waye yayi karatu ya zo mai hankali ya nutsu ya san ciwon kashi da haka matasa idan sun yi riko da addinin Allah akwai cin nasara shi yasa kace sami na fata mun ji wani matashi mun ce wani tsoho ba saboda ba a samun cin nasara a ka canji da sauki ta hanyar dattijawa sai ta hanyar matasa shi yasa su ma in sun tashi yan kungiyoyin na ai matasa suke nema da mata in sun zo su suke nema saboda sun san da wanda za a ka sauyi a dagula al'amuran mutane in an rusa su babu sauyin da za a samu na kirki shi yasa kaje ga ana a ran kasar ba inda ake yin kwaya ko akwai akwai inda ake tarabula a kasar nan wiwi fa ina ko na shisha amma ciki suke a cikin garurukan mu duk abin da kake so kowace irin kwaya kake so wanda ake sha a duniya akwai ta hey ba ka da kuɗi akwai ko kayan ko babu amma haka sai na ana shigo da su ne dan a ruguza matasan mu saboda yan an bar su da hankali idan mutum ɗaya ya samu matsala to a cikin gida wannan illar tashi za ta shafi kowa ne ya ko rashin lafiya ya mutum za su tsaye shi a gida mutum zai bata ware to shi yasa idan matasa muna da wayo to duk wani abin da zai taba hankalinmu mu bar shi mu yi abin da zai gyara addinin mu shi yasa suka ce sami na fata mun ji wani matashi ya zakurun yana aibata su yuqalu lahu ana ce da shi ibrahim kan zance irin da manya ko akwai wani wanda ake ce da shi wane shi muka je yana ambatan su wane ne ibrahim sami ina fata mun ji wani matashi ya zukurhu yana aibanta gumaka wani da shi yuqala lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim daga ce shikenan qatu bihi فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون aka ce fatu bihi ala ayyurin nas a je a zo da shi gaban idan mutane don su shaida in shi ne ya aikata wannan aikin sai aka je aka ɗauko annabi ibrahim alayhi salam aka zo gaban idan mutane an yi cacirin do ana so a ga shi ya aikata wannan aiki ko ba shi ya aikata ba ana zauwa da shi sai aka ce mi قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم qalu aka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina wai kai ne ka aikata wannan aika aika ga gumakan mu ya kai ibrahim sai ya ce musulmi قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ai mai abin fada baya fada sai dai ya fada yana da abin fadi ko ai ba zai yi fada ba sai dai ya fada yace suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ibrahim qala bal kai ka aikata wannan aika aika ga wannan gumakan nan ibrahim yace a fa'alahu kabiruhum haza fa'alahu kabiruhum haza ai babban nan nasu da ya aikata haka fasaluhu ku tambaye shi in kan yadda in har kun san suna magana farazai da anfusi فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ai fadin haka ke الظالمون da wahala farazai da kowa sai wara kallon dan uwan shi ha ka ji yaro kuma ka ji shi ko ai sai yasa idan kai riko da sunna ba a ja da kai babu su musa kaduwa yana za ka kadu kai da kike da abin fadi in ayya baka ce ila aya na hadisi sai ga an- an tashi hayaniya kuma duk girman mutum haka ne shi sa far- sai suka fara kallon juna kuma sai da kansu suka bai kansu amsa to ku ai kenan zaluncin kanmu muke innakum antum zalimun tunda yaro ya faɗi magana ko rasa abin da za ku ta mai kenan zaluncin kai ake a zo gaskiyar mana falau wasu malamai suka ce tukiya su yayi idan mutum zai sara abu sai ya amfani da wannan yatsa kun gane duk abin da zaka sara shi in baka sa galando ba baya yi ka jarraba a gani ka ware galandan ka wani ko hannu biyu zaka hada wallahi ba zaka iya sara abu ba sai ka sa wannan ku je ku tambaye masu faskare ko masu sassabe kuma dan na san ko dubu ku iya rike abun sara ba ko ko wuka zaka yanka in baka sa wannan ba ta ya zaka aiki to sai ya ɗauko wani yanzu fa'alahu kabirun haza su kamar yana nuna wannan gumkin da shi kuma yana nuna musu wannan ya tsattu ta aikata wannan aikin amma su ka tambaye su kuma kan in kusan suna magana da wannan ne na ya raga-raga da su duk yadda za ka yi kasara abu ko ka yanke shi in ba ka yi amfani da wannan yatsa ba zai yi ba jaraba a gani ko kankana ba za ka iya yanka ta ba wallahi wata dabara za ka yi ka gama sun ba duka takwas din da ba su iya yankawa amma in ka dauka ka gama da wannan ko in haka ne zaka yi haka in abun haka ne zaka yi haka in abun yanka ne zaka yanka amma in baka sa ta ba ba zai yi ba shi yasa ya dauke ta ce fa'alu kabirum haza wannan ce ta yi raga-raga da su amma ku tambaye su in suna magana mun gane wannan a ƙarshe dai sai mutum ya koma sabo ai wannan yaron ya za a yi da shi ai wannan to a ƙarshe dai sai aka yi tufaki kawai akan me ya kamata harriquhu wansuru alihatakum in kuntum قالوا fa'ilin.
حرقوه وانصروا آلهتكum إن كنتم فاعلين suka ce abin da ya dace ga wannan yaron kawai a kone shi a taimaki alloli in kun kasance wai Allah ne za a taimaka fa yo Allah da ke taimako kuma shi za a taimaka harriquhu wansuru alihatakum kawai hanya mafi sauki a kone shi in kun ya kuma kun taimaki gumakanku in da daga kuke wai Allah da ke taimako yau shi za a taimaka kage ya zama Allah gaskiya muke nan ko to wannan ita ce jarabawa ta biyu wanda aka tattara rami aka yi aka yi ta jefa manyan gumagumai itace aka kunna wuta sai ta kai bata tunkaruwa aka dauko annabi Ibrahim ake so a jefa wannan jaraba ce kuma jaraba bace to irin waɗannan abubuwan akwai su wajen guda goma ku nemo takwas cikin cikin alkur'ani wasu malamai shi ne suka suka ce wannan shine jarabawa da aka annabi Ibrahim guda goma ina sauran suke wacce ce ta uku ha wannan sallatu wani jawa ƙurani muke magana yawa ƙurani ne ake kowa ya je makaranta a samu su akwai wanda za a ɗan da ya ce gata wanda ya ce gata to kaji ya kai kutul asabul khulud kenan shi kuma ka da yi kokari akwai waccan ta ta anam wanda ta ce mi ran mara shamsa Allah saka mu da alheri wannan ya samu amma sauran duk kun fadi wannan ce ta uku ita kuma jaraba wannan guda goma duk malamai sun zaɓo su a cikin alkur'ani wasu ka ce su ne Allah yake nufi aka zarba annabi Ibrahim kuma kowace ya ci ko bai ci ba akwai wanda bai ci ba ya ci kowace to kai kuma ɗaya ma aka ba da kai za ka kai labari ko shi yasa ya zama to jagora annabi Ibrahim shine shugaban duk wani mai tauhidi hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya- Allah ce fatta bi millata Ibrahima shi ma annabin mu ta aka yabi annabi Ibrahim saboda shine mi mai makekaya ka ce akwai ɗaya wace ce wata wanda ya ce ba ku arba ta miyar tsaye ba su bin na ilai ka kuma jana ala ku an samu ta hudu wannan ai Allah rahman ne dinin zai kama da su wai dan Allah haka kawai zamu kwanta ba zamu dage mu zuka sakulo irin wannan ba Qur'ani akwai dadi wallahi Allah saka ma da alheri to ni na ka biyu Allah rahman ya ka biyu sai ku je ku nemo shi da gobe in mun zo mu baje akan su ko ba haka ba na san ya biya wasu bashi na aha aha wannan duk yana daga cikin su suna daga cikin su ai ko zama da yi gaban babansa yake mishi nasiha nan sai da ya kare ce a ragimin an ta'ala ai ta ba jarabawa ce la in lam tattahi la ar in wa baka bar wannan wallahi zan tsine maka albarka in kai da sai ka bar da'awan ka fara wazi baban ka jaba da kare na ji kana ta shekara bayani akan wannan sabon wallahi zan ƙara- zan tsine maka sai ka bari ko amma shi ya bari ita ma jarabawa ce a qur'ani ko ba qur'ani ba ai saura kaɗan mago a ya kamata mu bari mu ci gaba ala'ayi halin malamai sun kai kawo akan karkashin wannan jarabawa ta annabi ibrahim wasu sun kawo da muka tahari wasu sun kawo a cikin alkur'ani wasu sun kawo waɗansu goma kuma daban amma dai abin da ake so dai shi dai allah ya jarabe shi kuma ya cika su idan wa'annan ne na farin da muka kawo allah ya sa su a cikin addini idan wasu wanda suke magana na cikin aikin haji su ma dai an sanya su a cikin mi a cikin addini matar shi aka ce ya dauka fa ya kai ta cikin daji ko ya je ya dauki matar kwara ɗaya da yake da ita da ɗan shi ɗaya tallin tal wata waya ma ai matar ma da ciki ne ko dan ta aihu ita kadai wata ruwa ko ya kai ta ne da ɗan jariri sabuwar aihuwa kawai ya kyale ta da Allah jaraba ta ko ba jaraba ba amaryarka da ka auro sabuwa ta aihi da kawai akai ka kai ta wani dajin da ba ruwa ba abinci kawai abin da yace ya Allah na bar iyali na bi wadin gairi zizariyin ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات Mm.
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون a da kada yayi yace rabbi ya Allah ya ubangijina na bar zuriyata diya da da da guda daya tallin tal a duniya da matata a wani irin daji bi wajin tsakar sahara sai duwatsu sai zafi kuma guri ne wanda yake gairi zizar shimka ba wata fitowa ba a noma me za su ci kuma an ce ya bar su kawai ta yi kai za ka ce ka hoto gobe ta yi jihadi gidanka ba komai za ka ce aha to Allah ya tabbata kullu mustata'atun ma wata bakomi ko ba haka ba sai ka rika tawili amma kawai yace Allah na bar su a wani gurin da babu komai ba shimka ba itace ba noma amma na yi haka ne Allah dan su tsaye da sallah dan na bar su a ɗakin ka mai alhurma ka sanya wannan gurin zukatan mutane su zama suna sha'awar gurin wallahi ko kai waye in ka je wannan gurin sai ka yi sha'awar ka koma Allah.
Allah ya ba wanda zai je makka bai yi sha'awar koma ba taba ganin shi ba, ko ka taba ganin Ka.
in kana son labari da kai gurin sabon alhaji ha ba ai da muka je makka saboda mi afirka da nasu ta zukatan mutane suna sha'awar gurin in sun je masa suke su je Allah kai mu makka ba akwai wanda bai san zuwa akwai musulmin da bai san zuwa wannan gurin kuma wallahi duk wanda ya je yana sha'awar ya koma kai da ka je kafi wanda bai taɓa zuwa ba sha'awar komawa adda al'awa annabi ibrahim bin rahman ya ce allah ka azata su minas samarat da 'ya'yan itace duk itacen da ka sani a duniya na abinci akwai shi a maka kun ba sa noma sai ga ya fi na garin kuɗa kai ba mai shan hula wani je kawai lahi tara nan na'am a gida ya ba noma hatsi a can ko amma ana rasa hula a maka kai dan afirka ne ka saba sai ka ci tsire da ka ji akwai kasuwar da in ka je kawai tsire ne duk abin da ka sani na arziki na abinci na rayuwa Allah ya azata gurin kuma yunwa dai a gurin in ka je ce uwaki wallahi ba ta sita rama ba kar ka zage ta arahuwa don wallahi ka tashi ba karya ba don ba a fi karfinta ba masu kudin ma kokari ne suke kokari ne suke katta kama su gaskiya wanda ya samu kokari yake kan abinci ya kuce mai don cikin mutum goma da zaka samu uku samu karfin abinci ana amma can kowa fi karfin abinci abincin da shugaban kasa zai ci talaka ma shine zai ci rigar da shugaban kasa zai sa ba jalabiya bace irin ta wannan kowa ma ita zai sa yana kwana a cikin kilmu kai ma dan tasha ma kana kwana a cikin kilmu ba haka bane ba duk wanda suka da sun san haka duka addu'ar wani ce annabi ibrahim amma sai da aka jarrabe shi ne wannan dadin ya zo kaga lokacin da ya bar matan ya tafi kawai take magana ya ibrahim za ka yada mu a wannan gurin ne ka bar mu kowai waye mai ba za ka yada mu a wannan gurin ka- sai da ta yi sau guda ce allahu a maraka bi haza nan ne ya waiwayo wai allah ne ya umarce ka kai hakan sai waiwayo ce na'am shi ke nan kawai sai sa gaba ya tafiye shi la ilaha illallah amma kadiba dalili da wannan barin da yi na aka samu ba'u zamzam zamzam lima shuriba lahu shi zamzam ne daren dakam ne bukatar ka ta biya dalilin da ya sa ka sha sai Allah biya maka bukata in ka sha da ka samu ilimi za ka samu ilimi in ka sha da ka zama to alhaji mai kuɗi wallahi za ka zama mai kuɗi inda ka yi ne in ka sha don yi maka maganin yunwa ba za ka ji yunwa ba balle kuma in shirwa wani sahabi ya ce don ya jarraba wannan hadisi na manzon Allah ya tashi ya je harami maka ya zauna sai da ya wata biyu ba abin da ya sa a cikin shi ya zazzam ya ce da ya zo garin shi ake ta wa'ina da ka je ka yi kiba haka sai kalkali yake zanzan kawai yake sha na'am don ya ƙara samun yaƙini akan hadisin da manzo Allah ce zanzan ya kasha na maganin komi amma bai cin komi bai sa komi a cikin shibota biyu sai zanzan ba yunwa kuma irin wata kibar da bai taɓa yi ba ya je garin sa yana kyale-kyale to ka wani amma ina ne ina ne aka je ka san kamar dan nan ne in ya je wata ƙasa wata biyu ko ya gaje wani san da zuwa ba ya kace daga bulaguro kake ba saboda alaƙi sai a hankali ko ai duk kun sani ne Allah ne ya sauke mu ba Allah ya yi mana wannan musiba mu dawo dai kan karatunmu wacce ma tana daga cikin jaraba gashi kuma nassin alqur'ani ala ayyalan mun yi tsaukake a ranar dan mu je makaranta jaraba wannan guda goma dukkan su akwai cikin alqur'ani ko fa atamma hunna kowace ya ci ya ci ko bai ci ba inda ya bar iyalan nashi biye biyo baya kowace idan kalima daga cikin goma ta haifar da alkhairi Allah ta'ala ce wa zubtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin ka tuna lokacin da Allah ya rabu annabi Ibrahim da waɗansu kalmomi waɗanda suke na jarrabawa amma kuma sai ya cika su ma'ana sai ya ci jarrabawar daga nan sai Allah ya bai tukushi ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama na sanya ka ga dukkan mutanen da za su zo bayan ka kai ne liman a bangaren tauhidi a bangaren aqida a bangaren subati a bangaren cin jarrabawa kai ne jagora Kala sai annabi Ibrahim da ya ji an mishi wannan baiwa da daraja sai ya addu'a yace ya rab wa min zurriyati zuriyata ma ina so ka bata wannan matsayin da ka bani na jagorancin masu imani da tauhidi Kala sai Allah yace la yadalu ahadi az-zalimin wannan wani alƙawali ne wata daraja ce waɗanda suke azzalimai a cikin zuriyarka ba za su samu ba domin a zuriyarta ka akwai azzalimai akwai mutanen kirki amma mafi yawansu menene annabawa da shi kaɗai yake da zuriyar da take da tushen ba taɓa samun wani wanda ya taɓa kaga shi annabi ne ya yi annabawa suwa isma'il dawa da ishaqa dawa da yaquba to mu ɗauko ɗaya yaquba ɗin shi ma da ya taya sai ya haifuwa bayan yusuf shi kadai har da ba wasu kaga kasancewar kakan kaka ne gawa ga annabin Allah wa za a ce ba yusuf alaihissalam kaga sai zamanto an ce ma ke duk galibin wani annabin da aka aiko a duniya idan ka bi sassalar shi zuriyar shi tana kaiwa ta gamu ne zuwa ga annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuriyar shi tana kai gawa ismail dan waye Ah? yusuf zuriyar shi tana kai gawa yaqub yaqub dan waye duk sauran annabawa da ka bi sassala sai ga sun kare ga annabi ibrahim khalil rahman amma wallahi sai da ya ci kwakwa a yasan cin kwakwa ko ba wace ya ce wallahi na ci kwakwa ba kan kai tsaba dole kwakwa ba a ya ci wuya ya sha jarabawa ne ya sha wahala shi sa da kaka mutum daga alkur'ani har zuwa nasi su bi ibrahim sai kaji an kala labarin shi kuma fafatawa ce kawai ake allah ya kara mishi aminci shugaban masu imani shugaban tutar la ilaha illallah to shine allah madaukakin sarki yace ba za su samu wannan daraja ba waɗansu daga cikin zuriyarka da suke azzaluman kansu saboda ba ma ba da irin wannan baiwar ga wanda suke azzalume sai Allah ya ce mai gaba وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى aha وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين Mm.
للطائفين والعاكفين والركع السجود ubangiji ta'ala ya ce wa iz da annal baita ku tunda lokacin da muka sanya shi wannan ɗakin da Allah ya sa annabi Ibrahim ya kai zuriyar shi ya aje su a gurin inda baitul muharram sai muka sanya shi wannan ɗakin albarkacin wannan bawan Allah da ya addu'o'i sai zaman to masabatan linnas guri ne na zuwan mutane na ziyara ga mutane na sha'awar zuwa ga mutane kuma wa amnan kuma amintaccen guri ne na gama idan ka je yunwa dai wannan yi mata da kuwa ma ba abin da za a yi wallahi ba kai ba ita za ka ci abinci a kowane lokacin da kake so wallahi wani lokacin idan kana cikin kasar saudiya musamman cikin garin maka abincin da za ka samu na fi sabilillahi na kyauta na sadaka ya yi samun kin samuwa a kan na kudin da za ka saya da kudinka Allah wallahi zuwa za ka yi ka tona hotel ana so ana ga kaza da yahiya ga soyayya ga wanda an yi dambunta ga wan gaba ɗaya ka taya da wani ka ce ya ce maka a saye suke idan kana so fi sabilillahi sai a baka fala guda sai ka tai wani ya zo ya biya gaba ɗaya ce kenan abin da zaka samu na kyauta ko sadakar da zaka ci yafi sauki akan wanda zaka siya dan Allah wanne menene menene a nan gurin mutum zai rasa duk wani abin da ka sani na ci ka same shi sabil haka kyauta yahi ma sauki akan ka ce sai ka saya mana kudin naka dan yake rasa na siyan ka zo ka tarar abin ka ce a ban naka za an ce a saye yake amma in kana so sai ka ga na ko fara ko a mai kama Yo.
eh wala yace biya ka za a bankare Haka- mutum za ka ya zo ya faka da mota kawai da me ake cewa irin asaccin nan abinci kala-kala nan kaza nan kaza nan kaza ai ambulanci kawai yana roƙonka don Allah ka zo ka amsa sai ana lallashin kafa kuma ka amsa yana maka addu'a Allah saka wa da alheri Allah ya ma albarka ka amsa muna kuma alhaji da amsha ka sai shiga kuriyar daki da ya ji an ce assalamu alaikum sai ya tura kasan banci in ka zo ku yi zance ku kare in kunta ya janyo kayan shi alhajin ma ke da wanda mallaki abin idan kai da baka talaka yana cin kaza ne a cikin afirka sai ka tare ai na'am to da haka duk wannan albarkar addu'al annabi ibrahim khalilur rahman ne Allah ya sanya guri ne masabatan linnas gurin zuwan mutane gurin tabbatuwar mutane gurin sha'awa ga mutane kuma amintaccen guri tunda Allah ce wa man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga da gurin ya amintu sai Allah ya ce wattakhudhu min maqami ibrahim musalla ma'ana ku yi riki gurin da ake kira maqami ibrahim ku rike shi gurin sallah malamin da ma sun yi maganganu maqami ibrahim wani dutse ne wanda shi annabi ibrahim yake hawa kan lokacin da ginin yayi tsawo eh, can inda Allah ya umarni za mu je inda Allah ya umarni shi yayi ginin da shi da dan shi dan ya ka mai dutse shi kuma sai ya hau kan wannan dutsen sai ya dora to an ce dutsen yana gindin ka'aba a zamanin sayar na umar umar sai ya dan gusa shi kaɗan sai ake cewa gurin makami ibrahim to sai allah ya ce idan ka gama ɗawafi in ka je daga can gefen sai ka ainihin sallah raka a biyu ya malamai suka ce kun ba sai gefen ba inda ka gama ɗawafi ko ina ma in kai sallah makami ibrahim ne dan kar ka je ka ce sai gurin na ga akwai mutane mu yan taurin kai sai su ce sai daidai gurin za su yi sallah askara suna hana su ana ta wuce amma su je sun yi a din da kai sallah daidai ne allah ya ce a riƙi gurin guri ne na sallah sallah raka'a biyu da kaga matawafi sai kai sallah raka'a biyu sai ka je zuwa ina zuwa aikin sa'ayi na safa da marwa ina ga lokaci kuma yayi mun shigo kuma kisar annabi ibrahim insha Allah zamu tashi na darasi na gaba abinda muke yi da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah ya gafarta mana subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma